إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الدنيا دار بلاء يبتلى الإنسان فيها بالضراء فيصبر وبالسراء فيشكر أيها المؤمنون فالإسلام لا يمنع طلب المال إذا كان في طيب حله وأنه وسيلة لا غاية قال الحق تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا عباد الله أحذر نفسي وإياكم من فتنة المال قال الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال جل ذكره إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فالمال عباد الله والأولاد فما المال والأولاد إلا بلاء واختبار والله تبارك وتعالى عنده ثواب عظيم والمال أشد فتنة خصوصا على هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه إمام الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم رواه إمام البخاري أيها المؤمنون عباد الله إن النفس البشري مجبولة على حب المال والسعي إليه في طلبه والسعي في طلبه بكل وجه ووسيلة ولا سيما في هذا الزمان الذي بسطت فيه الدنيا على الناس وتنوعت فيه وسائل الربح وتطورت أساليب الحيل والخداع والجش قال الحق تبارك وتعالى وتحبون المال حبا جمّا وقال أيضا وإنه لهب الخير لشديد ولخير هنا هو المال وقال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب رواه إمام البخاري وعلى المؤمن أن يأخذ المال من حله من حلال ويستعين به على ما ينفعه في الدنيا وأخرى على ما ينفعه في دنياه وأخراه ولا يشغله عن طاعة الله عز وجل وعما الذي يكسب المال بالحرام كالغش والخداع والسرقة فهذا عبد للمال قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى لم يرضى رواه إمام البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أيها المسلمون هناك سبل واقية من فتنة المال فمن أهمها تقوية الإيمان ومنها اليقين بأن الرزق مكتوباً مكتوب فقد كتبه الله سبحانه وتعالى فقد كتب الرزق والأجل والمال والإنسان في رحم, في رحم أمه ومنها أيضا العلم بأن الرزق لا يدل على محبة الله عز وجل للعبد ومنها أيضا قراءة سير السلف الصالح وأحوالهم مع المال والزهد فيه والقناعة بالقليل منه ومنها الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى القناعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيوة مسجر مامنا godiya ga Allah madaukakin sarki godiya mara iyaka ga ubangiji subhanahu wataala ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro kada kowane ɗaya daga cikinmu ya yi sake da imanin shi ya yi ƙoƙarin mutuwa da imani da kuma biyayya cikakken biyayya ga Allah da kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ku mutane kusan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ne mu duka daga rai guda shi ne annabi Adam a.s. ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mu yi magana mai kyau mu yi haɗa duk abin da mutum zai hudi ya hudu magana ingantacciya wadda take lahiyayya a wajen Allah da kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kuma masu imani kusan cewa a sararin duniya kakaf babu wata magana ta gaskiya babu wata magana ingantacciya face alkur'ani da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kuma masu imani Allah ya ji kaina da ku ku ji tsoron Allah kusan cewa duniya gida ce ta jarabawa Allah maɗaukakin sarki yakan jarabi bawa da abu na cuta na cutarwa bawa mai imani sai ya haƙuri sai ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wani kuma Allah zai jarabe shi da abu mai kyau abinda zai faranta mishi rai to wannan shi ma sai ya gode ma Allah subhanahu wata'ala dan neman daɗi da ƙari ya kuma su imani musulunci bai hana mu neman dukiya ba musulunci ya karantar da mu cewa akwai fitina a cikin dukiya musulunci ya karantar da mu cewa lalle dukiya ba ita bace gaya mana matuƙa abinda mutum yake nema musulunci ya ba da dama ya ba da ƙohohi an yi littawai na musulunci da yawa wanda suke magana akan kasuwanci ko kuma saye da saidawa ko nema ko kiwo wajen neman arziki amma da sharaɗin ya kasance hanya ce ta halak duk abinda za ka samu kwandara ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya halitta maka ita to wannan shi ne abinda ake so to kuma samunka da dukiya ko rasa ta ba shi ba ne abinda ake so a cimma abinda ake so a cimma shi ne ka yi amfani da ita amfanin da zai sa ka samu duniya kuma ka samu lahira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da dukiya da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya to amma Allah ya ce akwai abubuwa wanzazzu wanda suke dawwama don dukiya ba ta dawwama ba ka zo ba da biye kuma ba za ka koma da biye ba akwai abin da suke dawwama haƙƙiyama suna nan su ne abubuwa masu kyau zikirin Allah karatun alkur'ani yi ma Allah ɗa'a yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗa'a da abubuwa na biyayya abubuwa na addini abubuwan da Allah ya ce mu yi dai ba mu lada to wannan su suke wanzuwa su suke tabbatuwa amma dukiya ba ta tabbata kuma fitina ce abinda ake so ka nemi lahira da ita wannan shine tsananin shi a cikin masu imani tsananin masu wayo kenan ko a cikin masu kuɗi ya ku bayan Allah akwai kashedi da addinin musulunci yake mana manzon mutsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi ya mana jan kunne haka Allah maɗaukakin sarki mahalicinmu wanda ya san ko mu wane ne ya mana jan kunne akan abin da ya shahi dukiya Allah yake cewa ya ku masu imani kada dukiyarku da ƴaƴanku su shigaltar da ku daga bautar Allah duk wanda ya haka Allah ya ce shine tababbe hasararre wanda bai da komi a gobe kiyama ma'ana kenan dukiyarka fitina ce a gare ka jarabawa ne ƴaƴanka su ma fitina ne jarabawa ne to kada su shagaltar da kai game da bauta Allah da bin Allah da kuma yin abu na addini wanda za ka samu lada a gobe kiyama a wata ayar sai Allah yake cewa lalle tabbas dukiyarku da 'ya'yanku fitina ne to amma Allah shi a wajen shi maɗaukacin sarki yana da wani lada mai girma yana nuna maka cewa yahi wannan 'ya'ya yahi wannan dukiya yan wa masu girma dukiya da 'ya'ya jarabawa ne Allah ya ga cewa za ka ci jarabawa ko ba za ka ci jarabawa ba yawa-yawa daga cikin mutane 'ya'yansu ne suka kai su gidan wuta dalilin tarbiyyar da suka ba su dalilin irin yaran suka tura shi ko ya ci haramu ko ya aikata aikin haramu 'ya'yan shi dai a ƙarshe su suka kai shi wuta kuma da yawa daga cikin mutane dukiyar ta kai shi wuta sana'a yake ta haramu abinda yake ci haramu ne kai kawo shi duka abubuwa na haramu to a ƙarshe sai wannan dukiya ta kai shi wuta to kaga wannan shi ne abin kaito kenan baka ci jarabawa ba jarabawa ce kaga ce a ni Allah ya bani dukiya ni ne mai kudi ina abin da daga dama a'a abin da ya kamata ka sa ido jarabawa ce menene kake yi dan ka samu gajiya a wajen Allah subhanahu wataala dalilin wannan dukiya da Allah ya baka ka ci jarabawa ko baka ci jarabawa ba inda za a ce kai kadai ka tsaya kama kanka lissahi a dukiyar da Allah ya baka a ƴaƴan da Allah ya baka kai za ka ma kanka lissahi kuma kai za ka ba kanka maki nawa za ka samu a cikin ɗari sai ka yi lissahi ka gani aikin da yake mai kyau shi da mai yawa ko kuma aiki wanda yake lalatacce kai da kanka za ka iya gane cewa zan ci jarabawa ko ba zan ci ba game da dukiya da Allah ya bani ko kuma ƴaƴa da Allah subhanahu wataala ya bamu a ƙarshe dai masu girma kusan cewa jarabawa ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake ce mana a wani hadisi ingantacce ruwa Imam Tirmidhi yace kowace al'umma Allah ya ba su wata jarabawa mutanen Annabi Nuhu mutanen Annabi Hud mutanen Annabi Ibrahim Saleh kowa akwai irin jarabawa da Allah ya ba su sun ci jarabawa ko bu sa ci jarabawa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni ko fitinar da Allah ya sanya ma al'ummata shine kudi yace kuma sallallahu alaihi wasallam hadisi bana ji muku tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba bana ji muku tsoron talauci don ku zama talakawa wannan ba komai bane amma abinda nake ji muku tsoro Allah ya shuhuda muku duniya kamar yadda aka shuhuda ma waɗanda suke can baya ta hallaka su kuma kuma ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka su wannan shine tsoron da manzo Allah yake mana sallallahu alaihi wasallama amma talauci manzo Allah baya ji mana tsoron shi yana ji mana tsoron dukiya saboda ita ce fitina waye kai labari da dukiyar da Allah ya bashi waye zai za a iya mashi kididdiga biye da ya samu ba ta hanya haramu bace halaliyar shi zuwa shi ne gumin jikin shi ne yake ci su wane ne daga cikin mutane musulmai ko masu imani kuma wane ne yanda mutane suka samu a kansu dole sai sun yi kudi dole ya sun tara kaza dole sai ya gidaje sai ya yi motoci babu ruwan shi ta wace hanya duke za ta zo almuhim ita dai idan ta zo shi kenan mana shi yana ganin kamar ya hau tudun mun tsira to Allah ya kiyaye mutum zai hau tudun wutar jahannama Allah ya kare mu Allah ya kiyaye babu abun burgewa ga mai imani a ce duke shi ta haramu ce babu wani abun gamdawa babu wani abun alfahari babu wani abun jin daɗi a ce yau ga mai imani amma duke shi gaba daya ta haramu ce sana'ar da yake yi Allah baya so kuma anan ya tara duke shi kuma ya ci gaba da haka to babu abu babu wani abun burgewa nan abin tausayi ne shi kanshi ya kamata ya ma ku ya ma kanshi kuka ko masu imani su mushi hawaye su ji mushi takaici ina ma a ce dukiya ce ta halali to wai ta dukiya yanda ta kai bala'i da jarabawa da Allah subhanahu wataala zai mana na halak ma karshen ta hisabi mutum a ce sana'a shi gaba ɗaya halaka yake yi komi da komi takalantsan kada ya ci haram to ita kanta a gobe kiyama in aka ware maka hisabi sai talakawa kusan dubu ɗari miliyan ɗari sun shiga aljanna kai ana na ana maka ƙididdiga daga ina ka sa mota da ina ka sa ta daga ina ka sa mota amma talaka idan ya zo mai wata jika ko jika biyu aka mai lissahi halaka ce sai shiga aljanna kai kuma milin rika ne za a yi lissahi ɗaya bayan ɗaya to ita halakinta ma dukiya da ta kai bala'i da jarabawa akwai hisabi na kwakwaf a wajen Allah subhanahu wataala to ina ga mai haramu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye yan wa masu girma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin abin da yake mana jiye mana tsoro to wannan dukiya tana ciki to kuma sai Allah ya kaddari dan abin ya zamanto jarabawa ce mai karhi sai Allah ya sanya ma zuciya ta dan adam kowa ne ne tana nan mallake da kuɗi kowa yana so amma mine ne ake so shi mai imani ya ma zuciyar shi ya ma kan shi lizzami akan cewa wannan dukiya halaka ce ko kuma haramu amma babu wanda baya son kuɗaɗe babu wanda baya so ya kuɗi babu wanda baya so ya mallaka to amma ta ina ka mallaka ta wata hanya wannan shi ne abin da ake dibawa Allah subhanahu wataala yake cewa lalle ne shi dan adam yana son tarawa ya tara ya tara ya tara ya tara ko da ba zai amfani da su ba kuma a wata aya sai Allah subhanahu wataala ke cewa shi dan adam game da dukiya mai tsananin soyayya ne zuwa gare ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara mana wannan ayoyi guda biyu sai yake cewa tsiran Allah da amincala tabbata a gare shi inda dan adam Allah zai bashi kwari biyu zinariya ne manyan wurare zinariya kwalgwatowa zai ya je sai da ya bukata to sallallahu alaihi wasallama ya ce dan adam dalilin kwadayi da zalama da hadama sai ya nemi sai ya nemi wata ta uku sai ya nemi kori na uku Allah ya bashi biyu ba zai dangana ba dalilin mi soyayya dukiya a cikin zuciya sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai ya nemi ta uku to sai ya ce babu abin da zai cika cikin dan adam a ce yau gashi ya ƙoshi da dukiya ya ce dai ƙasa mana ke da sai an yi rami an binne shi ya zama ƙasa to a lokacin ne gurin shi soyayya shi da kudade da dukiya da mallaka za ta zo ƙarshe in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan izina ne wa'azi ne ga duk wanda yake mai nema ga duk wanda yake mai so don mi kake so kuma mi kake nema ta halaka ce kana neman dukiyan don kama Allah aiki don ka nemi aljanna da su ko kuma dan kai alfahari kai abin da kaga dama to dan adam ya rika dora ma kanshi alama ta tambaya dan ya ci jarabawa yan uwa masu girma dukiya ta halak ita ce dukiya wanda mutum mai imani zai yi kokari da ita ya amfani kanshi a nan duniya kuma ya amfani kanshi a gobe kiyama wannan ita ce dukiya mai albarka amma duk dukiya wanda ta hana mai ita da'a biyayya ga Allah subhanahu wataala to wannan dukiya ce ta zamanto musiba ta zamanto bala'i jarabawa ce wannan mai ita bai ci jarabawa ba saboda ta hana shi biyayya ga Allah ta hana shi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai wa masu girma neman dukiya na haramu abubuwa da mutane suke na algush yaudara da sace-sace da salo iri-iri ta hanyar kawai shi da in ya samu dukiyan nan shi ne abin gurin shi to wannan shi ne a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke nuna mana siffar shi wannan ana kiran shi bawan kudi bawan dukiya bawan mallaka ba a ce mishi bawan Allah saboda bai bi umarnin Allah ba bai bi umarnin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to duk abin da zamu shiga da huta wajen nema to dole mu yi nazari mu ga cewa yaya muke kada Allah ya sa mu cikin irin waɗannan Allah ya kare mu manzo Allah ya ce ya tabe ya yi hasara bawon dinari da zinariya kudade na da kenan yanzu kana iya cewa ya tabe bawon duk abin da ka gani mutane suke mallaka na dukiya na kudade yace wani kuma tabewar shi akan kaya da yake sawa riga da zai sa ko tuha da zai saya zai sa ya ci haramu ko yayi kisa ko yayi ƙarya ko yayi algush ko yayi annamimanci ya zama bawa rigar shi da ya sa wannan wani kuma bawa ne wanda yake na kawai shi in an bashi komi ya yi daidai in ba a bashi ba to bala'in duniya sai ya tashi sai ya zagi kowa kowa bai da mutunci kowa mutumin banza ne amma da wani ya zo ya ce amshi to shi kenan kowa zama to mutumin kirki kaga wannan shi ma mummunan hali ne in ji sallallahu alaihi wa sallama irin mutanen da za su mallaka ma zuciyarsu san duniya na bala'i jarabawa ce irin ayoyi da za mu karanta da hadisai da za mu ji na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne za su samu rage saboda kowa yana so amma mai ake so soyayya ka ta zamanto so ce ta alheri ko da ka samu dukiyar ka ɓannatar da ita wajen aiki na alheri ba wajen aikin banza ba ya kuma su imani malamai sun ba da wasu hanyoyi wanda suna sa mutum ya ɗan rage saboda dukiya Allah subhanahu wataala ya halarci ɗan adam kuma soyayyar ta a cikin zuciyar shi ta yi kaka gida to shine malamai suka ce abu na horko karfafa imani mutum ya zama to imanin shi mai karhi ne karhin da zai hana ka ka ci haramu ga dukiya nan ko ga wata hanya za a samu kudade to amma hanya ce ta haramu miye zai hana ka bi wannan hanyar da ka samu wannan kudi shine imani kenan idan baka karfafa imanin ka ba to talallabiya za ta yi ɗaukanka ka shiga cikin wanda suke cin haramu to dukko wanda ya ci haramu ƙarshen jikin shi ne wuta in ji sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce abu na biyu wanda zai sa mutum ya rage irin ɗan soyayya na bala'i na zalama da yake a zukatan ɗan adam bayu suka ce ya ƙini mutum ya tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki ya rubuta ajali na dukiya ya rubuta ajali na mutuwa ya rubuta ajali na aiki tun lokacin mutum yana cikin mamman shi aka rubuta cewa mai arziki ne ko ba mai arziki ba ne ko kuma mai zai samu mai zai rasa abinci da waye da ruwa duka nawa zai sa nawa zai ci an daga an rubuta kene idan ka sa wannan a zukatanka ka sa wannan a zuciyarka zai rage maka haɗama da kwaɗayi wanda yake na dukiya ne wanda kuma wannan sau da yawa yakan sa bawa ya mance da Allah subhanahu wataala abu na uku yan uwa masu girma abinda zai rage ma wannan karsashi da wannan bala'i na haɗama malamai suka ce ilimi mutum ya san cewa dukiya ba tana nuna fifiko a cikin bayu cewa wane tunda shine mai kudin unguwa ko gari to Allah ya hisan shi da kowa dukiya ba ta nuna wannan Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so in ji sallallahu alaihi wasallama ya ce amma baya ba da imani sai ga wanda yake so in kaga kowa ya yi imani to wannan shi ne mutumin kirki ya fi kowa inda aka rama kuma inda Allah ya taka kuma amma don dukiya ko mulki ko ilimi ko abin da ya kama da wannan wannan ba fifiko bane a ce wane ya hisu wane a mutane ne na yanzu a duniya ake auna mutane a mizani yaya mutum zai daraja sai a auna shi a mizani na kuɗi in mai kuɗi ne sai a ce bai daraja ne ko in mizani na ilimi ko mizani na mulki amma mutane babu ruwansu da tsoron Allah saboda karatu ya yi nisa an yi nesa da karatu kuma so da yawa wa'azuzzuka da sauransu ba a saurara sai ɗaiɗaiku daga ciki to shi kuwa mutum in dai baka sama ba kanka ba zan ji wa'azi zan rika ma zuciya ta hwada zuciya kamar itaciya ce da ruwa wa'azin da za a rika mata shine ruwan da za a rika bata dan ta rayu to kai baka jin komi kunnuwanka a rihe idanuwanka baka kallo to kenan kaga shaidan zai zuwa yayi abin da ya ga dama da kai to in dai kana da ilimi akan cewa Allah madaukakin sarki ba wai girmamawa shi bane wai cewa dole sai kai kudi kana sai ka shaho ma kanka lahiya sai ka samu dangana abu na hudu malamai suka ce abinda zai dan rage wannan soyayya suka ce sanin sira na mutane wanda suka wuce magabata ko nan magabata namu iyayenmu da kakanninmu in ka koma baya shekara ɗari yanda aka kihe akan abin duniya a yanzu to ya su a lokacin ba haka bane suna da sassabci menene addini ne yake zuwa na sassabtar da su kuma inda zaka diba al'umma biyu ga al'umma ta musulmi ga al'umma ta kafirai sai kaga cewa al'ummar musulmi sun yi dangana sun yi dan sassabci akan son duniya akan wanda yake kahuri ne saboda mi bai san wata aya ba wanda za ta ce a rarrage wannan soyayya bai san wani hadisi ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka sanin siran magabata na gari tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Abubakar Umar Usman Ali miye mu'amalarsu da kuɗi ya suka so kuɗi ya suka rayu a duniya zai sa kai ma ka tsara rayuwarka ta zamanto a kan seti amma ba kuɗe ba da a haɗama na dukiya ya sa ka bar hanya Allah ka riga aikata aiki na haramu kuma in an ma nasiha ma kana ganin kamar ƙetarka aiki a wannan masu jin zahinka kenan ka aikata aiki na halak ka ci halak ka amfana a nan duniya kuma gobe kiyama ka amfana abu na biyar yan uwa masu girma malamai suka ce shine yawaita roƙon Allah maɗaukacin sarki akan cewa Allah ya baka ƙana'a me ƙana'a shine dangana da abin da Allah ya baka ko da ɗan kaɗan ne ko yaya yake kuma suka ce ka bar kallon na sama da kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya hudi mana wannan ka rika roƙon Allah ya Allah ka bani ƙana'a ya Allah ka bani dangana kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin manyan manyan addu'o'in shi wanda yake yi kullun kusan kullun sallallahu alaihi wasallama sai ya adda Allah ya bashi kana'a da dangana saboda duniya tana da rudi dukiya su ma suna da rudi ƴaƴa iyali suna da rudi to dole mutum sai ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi kariya Allah ya tsare shi Allah ya kare shi Allah subhanahu wataala ya kara mana imani Allah ya sa mana yaqini Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin wanda za su karanci tarihi na salafus salih dan gyara rayuwar mu ta yau da gobe abinda yake ne daidai Allah subhanahu wataala ba mu ladan Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa azilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'da'ad din ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا حول لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة wafi al'akhirati hasanatan wa qina azaban nar yawa masu girma mu kyautata niyya muna tawassali ga Allah subhanahu wataala da ayyukan mu kyawawa duk wanda yake da bukata ta alheri Allah subhanahu wataala biyan bukatun mu gaba daya da abin da ya tsanani a gare mu Allah ya shige mana gaba Allah ya kare mu duk wata musiba Allah ya kare kasan mu Niger Allah ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu Allah ya kare sauran kasashen musulmi Allah ya kare jinanen musulmi Allah ya zamanto gatansu musamman waɗanda suke Gaza da Suriya da Falastin da sauran ƙasashe na musulmi Allah subhanahu wataala samu daga cikin bayi na gari Allah ya karba mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid qumu ila salatikum yarhamukumullah